الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الأحد والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وبلاد العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ ادخلي لنا في هذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بسبب وأما فضيلته أما درجة الشيء فقد تتجمع بيان يا جبتا أن موضعه الذات العلية maudu'in ilimin tasawuf shine zatin ubangiji madaukaki wa hiya zati madaukaki na Allah afdalu alal idlaq shine mafifici akan komi akan wawaitawa wal ilmu alladhi yata'allaqu bi kenan ilimin da yake da rataya da zatul aliyya wadda ta yi komi afdalu wannan ilimi shine mafi daukaka alal idlaq akan wawaitawa idan babu kamar Allah to haka babu abin da ya race da Allah babu kamar abin da ya race da Allah ya zuwa dalun dan shi tasawuf mai shirewa ne bi awwali ga farkon shi yana shirye da bishi ala khashiyatillahi ta'ala akan jin tsoron Allah madaukaki wa bi wasatihi ala mu'amalati yana shirewa akan mu'amala da Allah a tsakiyar shi ta sauro wa bi akhirihi ala ma'rifatihi wal inqidari ilayhi a ƙarshen shi ko yana shiryar da mutum sufi zuwa ga sanin Allah da kuma yankuwa ga barin komi zuwa ga Allah haka da kaga tun da haka ne kenan daraja ta yi maɗaukakiya ce ba abin da aka daraja cikin ilimi kamar shi da ma abin da ba shi ba walidhalika qala al-junayd da haka imam junayd yace launa alam anna ta ta'dimi as-sama'i ashraf min hadha al-ilm na'am alladhi natakallamu fihi ma ashabina lasa'aytu ilayhi da mun san karkashin ruhin sama akwai abin da yake wannan ilimi daukaka wannan ilimin da muke magana da sakon masu cikin shi da mun sa akwai abin da ya fi shi da mun yi tafi mun yi aiki zuwa gare da mun taimun ta san mu wannan mu bar ta sau ku kama abin da ya fi shi to amma sanin ba abin da ya kai shi balle ya fi shi don haka muka dage muna shagaltuwa da shi in ji imam junaidu wa qala shaykhul maqli رضي الله عنه في كتابه المسمى بأنوار القلوب في العلم الموهوب tayin shi wanda aka ce mahaska ta zukatta cikin bayanin ilimi wanda ya kyauta ne daga Allah ya faɗa cikin littafi kada ya ce wa kullu man saddaqa bi hadha al-ilmi fa huwa min al-khassati duk wanda ya gaskata da wannan ilimi na sufanci yayin da gaskiya ne yana cikin kebantaccen bayan Allah wa kullum man fahimahu fa huwa min khassatil khassati duk wanda ya fahimci ilimin tasawuf yana cikin kebantaccen kebantaccen bayan Allah ka san ko da baka san baka fahimci abu ba in dai ka ji shi wurin gaskiya to kana ya gaskata cewa gaskiya ne duk da kai baka fahimta ba amma dai wanda ya faɗi maganin nan ka tabbatar da mai gaskiya ne za ka za ka yadda da gaskiya ne kayan ka fahimta to in har bayan ka da gaskiya ne ka kama kuma Allah ya fahimtar da kai shi to ka zama daga cikin khasatul khasati wa kullu man abbara anhu wa takallama fihi fa huwa an-najmu alladhi la yudrak wanda ya fahimci ilimin tasawuf har ya kai na iya bayani kan ilimin tasawo yana magana cikin bayanin shi to wannan shi ne tauraron da ba a iya riska shi allah ya ɗaukaka shi ya zama tauraro ba a iya riska ce wal baharu ladhi la yusaw ya zamo shi ne gulbi wanda ba iya kwalhe shi yanzu aka saka so kwalhe teku ai an baka abin da ba a iyawa kuma to in ka kwalhe ka tura shi ina tun da kwalhewa a ɗaya wani a zubar da to ina za ka zuba teku ka kwalhe ta da haka ilimi ne ya zama ba a kai ƙarshe dai saboda allah bai da iyaka shi ba ilimi ne bai da iyaka وقال آخر ونما لمن سوفا يتي إذا رأيت من فتح له في التصديق بهذا الطريق فبشره sai kaga wanda Allah ya buɗa mabaiwa tai ya samu an buɗa mai cikin gaskata wannan ɗariƙa ta sufaye to kai mai bushara da ya zama mai arziki wanda ba rashin arziki bayan shi kuma ko da bai yi inda ya gaskata kaga zai zama masoyi tun da ya gaskata da gaskiya ne shi ko mai son gaskiya ne to su su baya mai son su ma mai son sa duk su ubai shafar sannan duniya balle a can ko shi na da dubu dubu makiya so kawai ya ishe ka wai za ra'aita man fatiha lahu fil fahmi fagata bihi yan kaga wanda Allah ya mafatahi cikin fahimtar sufanci to kai burin samun alkhairin da ya samu wai za ra'aita man fita da wakil rizqi bihi fa'azzim in kaga wanda Allah ya mafatahi cikin yin magana ga abin da ya shafi sufanci magana ta gaskiya to fa'azzim mai girma ne ka girmama shi irin su ne wanda yake koda shi bai da ba to martaba ce tana damuwa in kai mata mugun dade wai za ra'aita muntaqidan alaihi fa birra minhu firaraka min al-asad wa ajru in ka ga mai suka sufanci ka gudu ka bar shi kirge da ka ka gudun zaki to ka guje shi saboda halakakke ne zai halaka ka wa ajru ka kaurace mishi ba magana wai ka tsaya ka bai nasiha to in ma bai shirya bai na ruwansa ba magana ka tsaya kana bashi hujja wai saboda wasu a'a to wa aiko ka da ka ga mai suka sufa ya gudu kun shawarar cewa shi ya yi rake a nan ya ga wani mulkin ya goma cikin malamin makaranta Allah a cikin shi shi malamin makaranta ba ba shi mai bashin ba sai yasa an ka tsaye da shi an ka dawo ya ce ɗaƙaƙa hawa mashin da baƙin shehu tijjani don allah zai halaka shi kai tsira za ka yi haka nan in ka ga maƙin shehu to gudu kakka tsawai ya waɗi ka waɗi ko ka bi da sai na rawanka wala tu ma da jahila bata ta'aba wa ma alaika kai ba ta wuta kan ma ka sa gaddama da jahili tun da bai san daidai ba sai ka wahala da wanda ya san daidai to in an kai an ce an kai gaskiya zai ce ito mun kawo wanda bai sani ba musu zai ta yi da kai ya ce kuma batan da zai yi allah ya halaka shi ba kai an ka aiko shirya da shi ba bale a zarge ka cewa ba ka aiki ka za ka da ka gaba su ka sufanci ka gudu irin gudun ka ka zaki ka kaurace mishi وما من علم إلا وقد يقوى الاستغناء عنه في وقت ما إلا علم التصوف تصوف ba wani ilimi face yana yiwa wani lokaci a wadatu daga barin shi illa ilma tasawuf sai ilimin sufanci wannan bala ya gani anu a hadu yi wakati min alawqati ba mutum guda wanda zai wadatu daga barin ilimin sufanci cikin wani lokaci daga wakunta kowa kake inda kana da arziki za ka yi kokari ka tsalakata zuciyarka ka zama kana abu don allah ka yi don allah ka bari don allah da kokarin kada ka bata lokacinka tunda lokacinka ko da ƙyar sakan in ka zo mutuwa da za ka ba da duniya da abin da ciki don ka ce la ilaha illallah kada ba wa to za ka bata wajen awa kaza ta ta yi kafanza alwakatu ka sai illam ta kaɗa'u kaɗa'aka lokaci kamar ta kubi ne ko ka kace shi ko ya kace maka wuya to kaga cin riban lokaci ta ce a sufi ibnu wakati shi sufi dan cin ribar lokacin shi wanda ya zama kana cin ribar lokaci ba ka ɓata lokacinka kuma kana ƙoƙarin tsarkake zuciyarka dan kai abu don Allah ka bari don Allah ka zama sufi ka samu ilimin sufanci ka sani ko baka sani ba don kuwa zama kana abuwa don Allah ba haka ga abun nan bai yi ba wannan shine fadila daraja ta ilimin sufanci wa ma nisbatu min al-ulumi amma dangantaka ce ta sauran ilimomi wa huwa kulliyun laha shi kulliyi ne gare ta wato ya shahi dukkan ilimi sai an sa ta sau ciki ko ba komi dai komi sai ka mai ikhlasi kai don Allah to ashe kowane ilimi na da bukatuwa cikin sufanci wa sharɗin fiya kuma sharaɗi cikin kowane ilimi sai an yi subanci shine dai muna maimaita tsalkin zuciya da yin abu don Allah da bari don Allah yanzu la ilma wala amala illa bi sidqi tawajjuh ila Allah ta'ala saboda ba wani ilimi ba wani aiki sai da gaskiya fuskantuwa zuwa ga Allah ta'ala to tun farko an ce mi'a tasawuf sai duk tawajjuh ila Allah ta'ala ko haka ba mu zarufi ce to tun da ko sai duk tawajjuh ila komi kenan yana da dangantaka da ilimin sufanci na farko dai kaga fal ikhlasu yin ikhlasi kai abu don Allah shartun sharadi ne na karɓo aiki fil jami cikin dukkan ayyuka duk abin da baka yi don Allah ba komi kyan shi komi yawan shi ka aikin banza hasali ma hadisi da cewa arriya a shirkul asgar yin abu ba don Allah ba shirka ne karama to me umhanin kai sallah ka zama mushriki ta yi umhani kenan ya umhani a karanta qur'ani ka zama mushriki ya umhani kenan rubba qari'in alquran wal qur'an yal'an yawa bai karatun qur'ani qur'ani na cine mashi wailun yawma idil lil mukazzibin sannan azaba gobe kiyama ya tabbata da makaranta kai kuma kana share ƙaryarka da ka ce wailun wa an wailun kai an wailun Allah ya kiyaye ikhlasi sharadi ne ga dukkan ilimomi hada bi itibari sihhati shar'iyya wal jaza wa sawab to wannan cewa kowane ilimi yana da bukatuwa zuwa ga ilimin sufanci saboda ikhlasi sharadi ne ga kowane aiki in an duba jan inganci na shari'a da kuma sakamako da maganar lada amma bi tibar rujulul khariji amma in an duba ta samuwa ta a wajen ayyuka wal ulumu tujidu bil kharij bidun tasawuf ana iya samun ilimomi a waje ba sufanci ciki a da yake ilimin fiqh ba ni gishiri in baka mata da ka taba haram ka taba haram karahiya bid'a shirka kai ka ga wannan bai da subanci amma ya iya bidiyo ya iya albiya ya iya mi ya iya mi ya iya mi kaga bai iya subanci ba to anan waje yana yiwa in dai ba don Allah ya kai ba ai ba abun da ya gama shi da subanci to amma shi ko ilimi ne na kisi dan ba zai cece shi ba ga Allah kaga babu subancin a waje amma kuma shi nashi ilimin da ba su barci naƙisi ne bai da amfani lakin na bidu da tasawuf a same su a nan waje ba da sufanci ba lakin na sai dai ilimi da aikin da bai da dangantaka da tasawuf a waje waɗannan ayyuka da ilimin naƙisattun tauyayya ce hausa kada ta koma tsariyayya ce dan umarnin noma ka samu dami to kayi kowa wahalar zuwa tun da asuba ba ka da sai bayan shayi amma kaka ce ba ka da ko zangar da ya guda ya amfani shi yi ka ce gwamma da samna gwamma da samna ita shi rago bai wahala ba bai samu ba shi ko samna ya wahala yadda kowa ka wahala amma ya lalata bai amfani shi bai samu ba to kaga wanda ya ilimi iyakar zarafi duk ya hada shi dukkan mutum amma ba don Allah ya kai ba don mai wani karatu ba ko mai sallah ce huta ba ko ko ka kwana sallah ba don Allah ba har kuma kai bacci ba mazala na cewa su salama da yawa mai azumi bai da komai sai yunwa da yawa mai kwana sallah bai da komai sai rashin bacci to haka sallah ta yi kharijan ai ba ta shahi sufanci ba amma ba ta amfane shi ba azumi ne kharijan bai da sufanci amma bai amfane shi ba to amma in yi don Allah to ya shahi sufanci kuma ya amfane shi wani da daga kala suyudi da aka ba mu suyudi ya ce nisbatu tasawuf min al-ulum dangantakar tasawuf ga sauran ilimomi ka ilmin bayani ma'an nahu kamar ilimin balaga fannin bayani tare da nahu kaga shi nahu yana buƙatar bayani bayan na da buƙatar nahu in ba da shi ba ɗayansu duka ba zai zama mai amfani cikakke ga mai shi ba ya'ani yana nuhi huwa shi ilmul bayani kamalul kamala ne fiha cikinta dan baka iya balaga ba ba za a yi maka dariya ba amma kuma ba za ka burge kowa ba sannan ba za ka fahimci qur'ani ba yadda yake sannan ba za ka ɗanɗani zaƙin ita mu'jiza ijaz na qur'ani sun ce duk wanda bai iya balaga ba to ko ya ce ya da qur'ani mu'jiz ya dai faɗa kawai don ka aime dariya amma bai jin zaƙin qur'ani a kwalwata kaga ba a ce bai da amfani ko amma kun ba dole bane kana iya kala ya ce inna lillahi wa ubangiji hakikata amma me aka nuni kai baka sani ba to haka tasawuf yake yani ne wa kamalun fiha kamala ne cikin ta wa muhsinul laha bai kyauta ta ta ne wa qala shehu zarruq radiyallahu anhu yace nisbatul tasawuf min ad-dini dangantakar tasawuf ga addini kaga yan ce addini ai ba a rage komi ba ko yan ce addini kwata-kwata duk aikin kan rayuwa ka ai duk addini da akwai yadda Allah ya ce ai to dangantaka tasawur ga addinin ka nisbatu ruhi min al-jasad dangantaka shi kamar dangantaka ruhi ga jiki an baka sarauta ta garin ku wani na da ɗaya ta yi kowa kyau duk duniya ta yi kowa kyau saboda mutunta ka ya ce ya baka ashe ta mutu sai da daddare an ka kawo ta da alharini da zinari da turare da komi sai da kace shiga ka iske gawa ce an mutunta ka kayi amarya shi ubanta iya san ta mutu ya kawo bi a sakamako da ya bita koko to haka dukkan addini in ba ta sau jiki ne babu rai saboda bai da amfanin koren Allah to ibada ba ta hanyar ga Allah ba ai kamar amarya sarki ce an zo ga kan kyawo ga dukiya ga ku amma matatta ce kuma ubanta ya san matatta ce kawo baka kaga ya daina maka wari to haka addinin wanda bai iya tasawuf ba gobe da shi to gawa ce babu rai li'annahu domin tasawuf maqamul ihsan shine matsayi ne matsayin ihsani alladhi fassarahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanda manzo Allah ya fassara shi da Jibril daga Jibril an ta'budallaha ka annaka tarahu in lam takun tarahu fa innahu yaraka ihsani ka bauta ma Allah to bauta ma Allah ba sallah ko azumi dukkan rayuwarka inna salati wa nusuki wa mahaya wa mati lillahi rabbil alamin la sharika to la sharika la shine ihsani la sharika la babu wani abu da ya shiga cikin rayuwarka in ba Allah ba in ko ya shiga ga ana a ganin shirka man ashraka bi fi amalin taraka to wa shirka da kasa shirka Allah ya yi kuma an zo gobe kiyama sai ya ce ba dan da kai ba ta wurin wanda kai dan shi biya ka to bai da komi shi ma wata yin kilan ba ya sa to a za a kenan al hadis ya ce ka bauta ba Allah kamar ga shi kana gani ya ce tashiwa na yi sallah in gani ta ɗaiku a da rukuni da sujada da cika arkan to haka akwai sanda Allah bai ganin ka akwai yadda Allah bai ganin ka to kana yin abun da ba daidai ba kai da kasan Allah na kallon ka to in ba ka iya ganin shi kai to kai imanin cewa da yana ganin ka kai ba a gani amma in ga ka kuru-kuru yana dibin tsayewa da rukuni kai ko wani babba wanda ka ji ba ya kusa gare ka sallah kana canzawa kuma ba maganar riya ga wannan an ce in ka fara sallah wasu ka shigo to dan ka ƙara kyautatawa in dai don Allah kai ba ɗauke shi riya ba saboda in kai da kake sauri sauri tun da iyaka dai ka yi tasbihi uku ko to in kai sauri suka ɗauki cewa baka iya ba ko baka yi ba ai ka cuce su to da haka in ka fara sallar ka don Allah to dan ka ƙara kyautatawa saboda shi wani ba dan wayar ba an karɓar maka babu ko ko kana karatun Qur'ani irin karatun mahaddata ka bari ko ma da gangan su to sai wani ya zo ya tsaya na saurari sai ka dan kyautata dan shi ya ji ma'ana to ba ɗoyi kayan riya ba Allahumma sai in dan shi kai ba don Allah ba dama ita riya mahalluha alqalb ga zuci take da ikhlasi na su to wani karinci na Allah mala'ika ma bai ganin zuciyarka alqulubu bi yadir rahman yusarrifa bi yaminir rahman yusarrifa kaifa ma sha zukatan mu suna hannun Allah in akwai ikhlasi ya sani dan shi yasa shi in riya ce ya sani shi yasa riya ba ruwa ne ba kai don shi ba ba ruwan shi da aiki alhadis isla ma'ana lahu suwa dalika dan tasawufe da wata ma'ana sai tsarkake zuciya da yin rayuwar kakaf saboda Allah ya zama daruhu dan makewayar ishi tasawuf ala muraqabatin ba'da mushahada yana kan muraqaba sanin Allah na kiwace da kai bayan mushahada wa imma mushahadatun ba da muraƙaba imma kuma a yi mushahada bayan da kana muraƙaba shi muraƙaba kai ba ka ganin shi amma ka sai yana ganin ka ba ka shakka mushahada ko ga ka gashi to kun ba kai kare kare ba ban ga garo garo kai ga ka kai ma kana da iko Allah na da iko ka zama shirki ko kuma bayan ma an yi shi mushahada ka koma ga muraƙaba mukamai da sufanci wa illa lam yakun lahu wujudu in ba muraqaba ba mushahada to samuwa bata tabbata ba ga shi sufanci wa lam yazhar lahu mawjud wani abun samuwar da aka bukata bai bayyana ba a to na sufanci ba muraqaba ba mushahada ba kama yadda Allah na ganin ka ba ko ko ba kai mukamin kai abu da ka annaka tarawo ilan da mutum ainihin walaka ba ba ilu walakan ba ba ka annaka tarawo to ina umarninka to ina su barci me kai wanda ba su ba da haka nan shi ba samuwa ko ba a ga wata natija mai bayyana ba gare shi fa faham yace ka fahimta da kyau ɗinta to shi ka ga mu da Allah ya sa muna tasawu muna ɗariƙa to ya kamata rayuwarmu ta bambanta da wanda ba ɗan ɗariƙa ba in dai kana ɗan tijjaniya har kana ɗan faida kun ba ka da bambanci da wanda bai ɗarika to me ya wani ɗarikanka ba ta wani ka ba ke abin da aka so sifar nan da shi ibrahim ya ce radiyallahu ta'ala wannan an ga yan faila wanda suka gada da sahabbai to a ganta gare ka ya ce sahabbai na in ji shi wa radiyallahu sun gadi sifar sahabban manzon allah wace iri wadda ya ce sahabbai na in ji manzon allah haka so ya kama farin gashi ga jikin bakin sako bakin rafu duk inda suke daban suke shehu ya ce to dan faila haka suke duk inda suke daban suke wani mai shari'a da kuma zauki na ibada su ba ga yankan so aka zo ba gane ba a yi kaga kenan sifar na bata tabbata ba gare ka da aka da maganarka da aikinka da ibadarka a ga cewa wanga dan inyas da shehu rahim radiyallahu anhu ko tsayawa kai ba kai magana ba za a ce an yi bako daga kaula ko an yi bakon shehi amma ka zo kana biri-biri da kai haka da gaya ce wani dan cibba ya to wani dan zarga da kai dan zarga da bai ka cikin malami kai ba la ce kwarin da ganin malamin zarga kana ganewa da gani ne kana ganewa da bai da ganin malami na Allah kana gane duk da an ce wani mugu na kama da na Allah amma dai na Allah sufi na gaskiya da gani za a ga cewa kaga malami na Allah to haka aka so mu tabbatar wala allahu arada bil muraqaba ba'da al mushahada da Allah can da yace ayi muraqaba bayan mushahada ka kama kenan kwan gaba kwan baya dan muraqaba aka fara yi sannan ayi mushahada to yace kun bayan mushahada kuma sai a da ayi muraqaba to in ba gane akwai muraƙaba bayan mushahada ba kama a ce fana'i baƙa'i kuma a koma a yi fada'i sannan a yi baka'i kaga sai a ce a dawo to in ka shiga wani hannun za su gaya maka kaza shi ne fada'i kaza shi ne baka'i kaza shi ne kuma ka yi fada'i bayan baka'i in kana cewa na mutu ko ban mutu ba ka mutu da haka in har ka mutu to ba ka gane ma ka mutu saboda kana can ka mutu ka nan mutuwa ta more mutane ba a gane ka mutu ta tahiyyarta sai ta ta gane wa ne mutu haka bayan ka mutu kuma kan rayu da ubangiji sai ka bagana kuma kai rayayye ne kaga ka mutu bayan kuma ka rayu ya ce yana nuhi da muraƙaba bayan mushahada a rujuku lil baƙa'i komawa zuwa ga baƙa'i bayan kayi fana'i bi shuhudil athar billahi shi an kai fana'i ai duk kashi ya gani ba komi la ilaha ba komi sai Allah to amma in kana kami sai ka ga ga asari amma ba shi kaka gani ba Allah kaka gani ai ka zama kenan cikakken mutum ko ka zama cikakken mutum amma in ka zama komi ba ruwanka da asali to ba magana da ya shari'a gare ka dan baka maganta ba a ce ka zo kai sallah to wala ka wa sallah wala ka wa sallah mi as sallah to amma in ka zamo kamili ka san da halal ka san da haram ka san da sallah ka san da azumi amma ba su ka gani ba Allah to wannan ka zama kamili ke shi ne kuma insha Allah daga baya za a ga bayani irin wannan wanda yake zai yi bayani sosai alhamdulillah